na faƙalar ran sai manzon Allah ya ce musu inna khairal qawli asdaqahu in gaya muku gaskiya kace mafi alkhairin magana mafi gaskiyar magana aktaru imma amwalakum ku zaɓa imma a ba ku dukiyanku wa imma zararikum imma kuma a ba ku ƴaƴanku ya nisa'akum da matanku amma a ɗiba duk a mayar muku ba zai yi ba saboda ya riga ya shiga ganima shine gaskiyar magana shikenan tare suka ce makunna na abin bil asabi shayar akwai abin da za mu daidaita da ɗan uwanmu danginmu a mai maganan dukiya a ba mu ɗan uwanmu sai ya ce musu ba faƙalarin sai ya ce musu amma ma kanalin wani bani abdulmuttali duk abin da ya kasance nawa ne da dangina wato dangin bani abdulmuttalib duk wani wanda yake dangin bani abdulmuttalib ne ɗan uwana ne fa huwa lakum mun ba ku ba wanda zai tafi da ko kwaya duk wani abu inda ni da dangina bani abdulmuttalib to mun yafe muku eh za a ba ku kayan ku fa huwa lakum wa amma wa amma ma kana li ghairihim amma duk wani abin da bai shiga cikin rabon su ba rabon bani abdul muttalib ba fa sa'adlubu bi naribakum zan nemi alheri a wurin ku ko da kuke son abun ku to menene sun matsala dan sai ce musu to yadda za a yi ku samu kayan ku eh ni kan ni da dangi na mun yafe namu eh don in nayi magana ba wani mai cewa a'a amma na sauran jama'a eh to wannan zan nemi alherin ku ku da kuke son kayan ku ina son ku mini wani alheri to menene ya rasulullahi sun maƙala lam sai ce musu idza ana sallaitu faqaddimu ilayya wa akhbiruni bi zalik idan na koma cikin jama'a ta din nan gaba daya idan na fara sallah ba ina sallah ba to sai ku zo gaba ɗayan ku sai ku same ni sai ku gaya mini wannan magana a cikin mutanen nan kaga hikima eh kaga kowa yana nan a wurin ai to ku zo ku same ni sai ku yi wannan magana idan kuka yi wannan magana to akwai abin da zai faru shikenan fa fa'alu kama amaru sai suka yi abin da suka aikata abin da shi manzon Allah ya umarce su wa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce man taban nafsuhu bi shay'in wanda zuciyarsa ta kwanta da wani abu yana gani babu damuwa an yariddahu to ya mayar wa mutanen nan idan yaga zai iya mayar musu faliyar al ya aikata fa qalu gaba ɗaya irin zai rika ce rabbina bi zalika mun yadda da wannan magana mun yadda da wannan magana wa sallamuhu al-amwal wal asar kenan aka mayar musu da dukiyansu da kuma wato wa'anda aka ribata gaba da sai aka mayar musu to haka aka yi ba dukiya kan ba a taɓa samun irin sama a ganima ba amma ba ga dabaran da ya musu kaga hikima na irin na manzon Allah in kar a ce yanzu yayi magana a nan aka yi da shi in ya je can ya gaya musu kar a ce ma kila ya haɗa baki da su amma idan ina sallah ku zo ku faɗi wannan magana a cikin mutane dubu shida din nan da sahabbai na wajen dubu goma sha biyu din nan to a yi maganan nan a cikinsu ni da ɗan uwana bani abdulmuttalib mun yafe amma saura kuma na san me zan faɗa kuma buƙatar ku za ta biya kuma haka buƙatar su ɗin ta biya to shine yace وأنزل الذين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا بالقتل sai ya azabtar da waɗanda suka kafirta bilkalli da kisa a hunaini wal asiri da kuma kama fursinonin yaƙi wa zalika wannan kashe su da aka yi su hawa gunawa da kuma kama wasu aka mai da su fursinonin yaƙi sai daga baya aka zo aka yanta su shi ne jaza'ul kafiri na sakamakon kafirai kenan duk wani wanda ya kafirce sakamakonsa kenan wulaƙancin duniya sharar fage ne na lahira yana nan yana jiransa Allah ya kiyaye mu kuma ya tubu Allah ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ثم يتوب الله sannan sai Allah ya karbi tuba min babu zalika bayan wannan kashe su da aka yi su kafiran hawa jinawa masu bauta da dodanni da kuma waɗanda aka ribata daga cikinsu sai Allah ya karbi tubansu min babu zalika bayan wannan al'amarin da ya auku alamar ya sa amma ga wanda ya ga dama don mai innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u Allah da kansa ya gaya manzon Allah ba za ka shiryar da wanda kake so ba a'a Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama don haka sai wanda Allah ya ga daman shiryarwa Mhm. faman sha'a fa bai kai man sha'a fa bai ni wanda ya ga dama ya musulunta yayi imani wanda bai ga dama ba kuma yake nan ya kafirce Allah ne mai shiryarwa ba mutum ba to shi ne yace sai ya karbi tuba daga bayan wannan akan wanda ya ga dama minin daga cikin su bil islam da musulunta wallahi Allah gafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai ne ya ayyuhal ladzina amanu
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم أيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن كبتم أولدا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم آه. يا أيها الذين آمنوا يا قوة من سكر الإيمان إنما المشركون لن يكون كافرين masu bauta da dodanni dukkan kafiri kawai ake nufi a nan najasin najasa ne dukkan kafiri najasa ne ƙazarin ƙazanta ne likubsu daɗin yi saboda lalacewar batininsu ba zahirinsu ake magana ba ai suna wanka ai, har da buga ko suna fesa turare ko ta wannan ai na zahiri ne najasan na baɗiniya ne a gani saboda haka noma akwai ɗaharatu zahiriya akwai ɗaharatu baɗiniya ai eh dole in kana so ka zama mutumin kirki sai ka samu ɗaharatu zahiriya da ɗaharatu baɗiniya menene ɗaharatu zahiriya ya zama to ka iya tsarki ka iya wanka ka san shari'a ta shi ne ɗaharatu zahiriya ba wai ka wanke kayanka ka goge shi ne so so da yawa mutum yake sa kaya baya sallah amma a zahiri in an in an ce maka me ya hana kayan nan sallah ba za ka iya nunawa ba amma ba zai yi sallah ba wanda yake tare da shi ya san abinsa eh daga je ne ce ma a sai na je gida ba zai ba zai tsarki ba zai sallah ba eh amma a zahiri gashi ma kayan gashi nan an masa guga har da turare kana ji yana kamshi ka gani ai akwai wani abu ne ka gani to akwai taharatul batiniya kuma akwai tsarki na batini ka wanke zuciyanka daga hasada mugunta ka gani nuna fifiko ga wani duk wani abu ƙarya hasada duk duk wannan abu ka wanke zuciyanka mai lalari ya shirya wa- ya kai wajen abu 20 da wani abu ma a gani ta yana koya mana zaman duniya ne da ba wai kawai alkazibu ƙarya wal ghibatu da rada wal namimatu da gulma ba wai kawai an karanta an wuce ba a'a shi abinda mai lalar yake nufi a nan yana koya maka yadda za ka zauna da duniya lafiya shi ne ba abin da yake nufi a wannan filin eh idan har ka tsiyaye wa'annan abubuwa ka samu zaman lafiya a gani sai dai wani ya cutar da kai amma kai ba za ka cutar da wani ba in har za ka ɗabbaka abin da ka jinna ka yi amfani da shi to haka kuma kafiran ma suna da najasa na baɗini saboda lalacewan baɗininsu da shi yasa ya ce innaman mushrikuna najasun ya ku waɗanda suka yi imani ku sani fa lallai muminai eh, mushrikai fa najasa ne a gani tuwon kafiri na gasa ne saboda mai kazarin kazanta ne da kursi da watsinihi saboda lalacewan batsininsu abdullahi ibn abbas yana cewa a ayanihin najasatin kalkulabiyar kanazir duk wani kayansu duk wani abu nasu wato najasa ne kamar yadda ka san kare da alade haka kafiri yake kamar yadda ka san kare da alade har ma wani malam yake cewa man safa mushrikan tawabba duk wanda ya yi musafa da mushriki kafiri kenan ya je ya sake alwalansa in dama ya yi duk da cewa wa ahlul mazahibi ala al-khilaf fi zalik malaman mashabobi sun yi sabani akan wannan wannan tahiruna bi annam dakiluna fi ayati wa laqad karramna bani adama sai wasu malamai suka ce a'a ai suna da tsarki saboda sun shiga cikin wannan ayan da Allah ke cewa wa laqad karramna bani adama haƙiƙa wallahi tallahi mun girmama ɗan adam mun karrama ɗan adam to suna cikin wannan aya to wannan kenan to wasu kuma malamai suka ce a'a ma'ana annan najisun najazatun ma'anawiyya najazan sunan na ma'anawiyya ne ba na sikiya wanda zaka iya gani da ido ba najasan su din ma'anawiyya ne in an ce ma'anawiyya kuma shine abin da ba za ka iya kallo ba sai Allah ne ya san me yasa suka zamanto najasan a baɗinance kenan amma a hisiya ba za ka gani ba a gani ai su ma ya tura zuwa ban ɗaki da buta ai ko ba haka ba ehe yanzu za ga ko ma'aikatan nan kaje za ga akwai butoci ka gani to su ma sun ga ana yi suka ce a su ma gara su yi to wannan kenan to don haka mus- ah, innamal mushrikuna lallai kafirai fa najasa ne don haka sai Allah ya ce wala yaqrabul masjidal haram kada su kusanci masallacin harami ai la yaqulul haram kada su shiga harami ma kwata kwata saboda da zaran ka shiga inda muka aka shatan nan eh wannan mil uku wannan kuma mil tara wannan kaza din nan to sun shiga cikin masallacin harami to kwata kwata kar su sake shiga masallaci a ganin kar su kus- su kusanci ma masallacin harami qala al-ulama malamai suka ce ba jumlatu biladul islam gaba ɗayan islamic state kasashen musulmi fi haƙƙin kuffar cikin haƙƙin kafirai salasatu aksamin an kafa an kasa su kashi uku ne aduwa na farkon su alharam harami fala yajuzu lil kafiri baya halatta da kafiri an yadkulahu ya shige shi bi halin da wace- da wata hali ba a yadda kafiri ya shiga ba cikin harami wannan kenan وجوز أبو حنيفة دخول المعاهد أما أبو حنيفة أمذهبرسا shi ya halatta shigan kafirin amana cikin harami amma a mashabarsa shi ne na farko kenan asani na biyu alhijaz kasar hijaz wala yajuzu lil kafiri dukulahu illa bi ismi baya halatta da kafiri ya shige shi sai da izini wala yakunu fi idan kuma ya shiga da izini bai halatta ya zauna ba a cikin wannan ƙasan hijaz din aksar min salasati ayyamin fiye da kwana uku idan ya shiga kar ya wuce kwana uku ai kai ma ko ba kwanta ka domin ka wuce kwana uku ai sai dai ka sai tuwonka eh dama aka ce ba kwanta kwana uku ne eh idan ya wuce kwana uku to kar ka yi mamaki da baka ga waku ba da rana don ka wuce gona da iri to ka sabtima eh sai a daɗi ka yanka a tatan in za ka fita kana neman abin da za ka ci ma ya fi maka in kar su hana ka eh, abin nan karin kumallo to wannan kenan to limafi da bi saboda ya zo a cikin hadisi la yabtiyanna dinani bil jazirati al arab manzo Allah yace addini bi ba za su tabbata a ƙasan wato tsibirin larabawa ba wa hadduha dulan min aqsa abni wato iyakacinta tsaye kenan daga mafi nisan adnin ila rufin iraq har zuwa can wajen iraki bagdad kenan tsaye kenan wa harban da kuma fadi min jidda ya ma wallaha daga jidda da kuma abin da ike biye da ita min sahilin bar zuwa gabar tekun jidda din ila adrafin sham har zuwa zuwa kasar syria الثالث ما يكون سائر بلاد الإسلام شورا قضى عشان مسلمشي يبيد للكافر يا لتا كافر أن يقيم فيها يزون أتشكنتا بذمة أو أمانة لا القدر يكون أمانة لكن لا يدخل المساجد أما إذا ينا قضى عشان مسلمين فبزي شجا مسلاتان سبا إلا للرب شرعي سبا إذا سبو دواني بقاتا نينا شريعة yanzu misali za a gyara masallacin nan amma dukkan musulmin ƙasar nan ba wanda ya iya sai kafiri dole ya zai shiga ya gyara mana masallaci ba za a bari masallacin nan ya rushe ba saboda ba musulmin da zai gera amma in akwai musulmi wanda zai iya gerawa to da za a neme shi ba shi kuma a wannan lokaci shiga masallacin bai halatta ba da shi kafiri amma in babu ya zama dole sai su zo su gyara mana ba yadda muka iya albaruriyat kibin mahazurat a gani zaruri yana halatta duk abin da aka hana a gani kamar yanzu mace ne matar ka ne kai musulmi ba an ce muharram yar mutum bare eh to ga laruri ya tashi na cuta wannan cutan kuma an nemi duk wani musulmi ya zai iya jinyar wannan cuta aka samu babu a cikin musulmi sai kafiri a gani? To dole ya zama albaruriya tube mazurat ya zama halal yanzu a kaita yanzu ba maganan wannan wa auratin mar'ati bane ba shi a ai a ceci rai to don haka ya halatta ga kowa kawai ya zo kanta kar a barka ta mutu don me wala tattali an buga kun inna Allah kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku saboda Allah yana tausayin ku saboda haka irin wa'annan suna faruwa dewa shi yasa kwanakin baya muka yi magana a tsaya yaran mu mata su yi karatun likitanci idan muna son sulbin na wannan problem din amma idan muka ƙi ba za mu daina ganin abin da ba maso ba kai ko da musulmi ne namiji ma a ganin ai in dai akwai mata bai halatta ba amma tun da ba mata fa to yaya za a yi gashi mutumin nan bai da lafiya ko kuma matan nan ba ta da lafiya sannan ba wanda ya iya a cikin mata sai dai musulmi namiji ko kuma wanda ba musulmi ba ya zama halal su je su jinyanta ka gani saboda ba za a barta ta mutu saboda ba wato jinsinta ba wanda ya iya jinyan wannan cuta yanzu maganan ceton rai ake in an barta ta mutu kuma ka kashe mutum a gani saboda haka muke kira a sa yara mata makaranta na zamani kuma su yi karatun likita karatun nan na zamani girma addari ka zama dahar addari ne ai ka juya da zamani duk yadda zamani ya juya da kai a gani amma in kafe kai ba za ka wato juya da zamani ba to zamani za- zai barka babu riga za a barka tsirara a gani kuma muna gani yana faruwa saboda haka muke kira a dage da sa yaranmu makaranta kar a yi wasa ba abin da karatu yake hanawa in ka ga mutum ya yi karatu ya yi wani abu da gangan ya yi da gangan ya yi wallahi a gani karatu kowane irin gyara mutum yake yi ba wai bata mutum yake ba sai ta ka zai yi ko kai namiji ne ko kai ta mace ne a gani amma ba ba zai ɓata ka ba sai dai in dama kai in ɓacecce ne ko kuma dama a ita ɗin nan ɓacecciya ce illa iyaka kawai to wannan kenan to alhamdulillah آه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا بايا وأن شكر الناس آمت تسع شكرا تترى من الهجرة والهجرة فدقوا أن شكرا نترى أتهنى دون كافر شدا مكة ينزوك إن كافر زي شدا تكين مكة ai shekaru biyu da suka wuce akwai da yahudin da ya shiga ai. amma an gane shi cikin ɗan mintoci wallahi suka gane shi bai taɓe ba eh yace sam sai ya shiga ya gani da ya shiga kuma bai taɓe ba aka gane shi ka gani saboda mai Allah ya hana kafiri babu shi a makka kwata-kwata kuma in ya shiga a take za a gane shi saboda mai an hana a shekara na tara bayan hijira eh aka ce kada su sake kusantar masallacin harami ma ka gani kamun ka shiga makka da mil kaza to an tsai da kai amma idan riyad ne dama ita ce fadan sarki a ganin shugaban kasa to wannan duk wani kwamacala yana can Eh, a can ne jakadu suke a nan ne duk wani abu yake irin su jidda a gani don tun da jidda bai da nisa da makka a gani eh dama mutane ne na bakin teku masu son rayuwa ne amma makka da madina ba a shiga inda kafiri ne wala ya kulabu masjid al-harami ba da ami ma za bayan wannan shekara to tun a shekara na tara na aka hana su saboda haka tun wancan lokaci har zuwa yau ba kafiri a makka kuma ba a barin kafiri ya shiga in kuntum aibatan idan kuna jin tsoron talauci shine aibatan wa wajadaka ailan fa amna eh ai Allah ya gaya wa annabi mun same ka fa talaka fa amna sai muka wadatar da kai ka gani shine alatan eh ri'a ash-sha'i alatan ya zo a hadisi to wa wajadaka ailan fa amna a gani to shine Allah yake cewa larabawa kar kafiri ya sake shiga daga wannan shekarar makka an hana kwata kwata in manzon Allah ba zai je ya yi hajji da kafiri ba ko da mai zagaye ɗakin kaba tsirara shi ne ce fa in tuftum ainatan fakaran shi ne talauci bin kuɗa ittijaratin saboda yankewar fataucin su an kun gare ku to tunda dai kun hana mu zuwa ne zai kawo mu ka gani ba an hana su shiga makka ba ai da kafiran suna shiga suna yin hajjin su tsirara ma suke yi to yanzu an hana to ta ina yanzu mutanen makka za su samu abinci to shine Allah ce dan kiftum aidatan idan kuna jin tsoron talauci ne bin qida tijaratihim da yankewar fataucin su an kungare ku fa sai fa yudmillahu min fadlihi in sha'a fa sai fa da sannu sannu yumnikumullahu ubangiji zai wadatar da ku ku mutanen makka min fadlihi daga falalansa in sha'a amma idan ya ga dama don haka a sai idan Allah ya ga dama ne in ka roƙe shi ma zai amsa maka kuma lokacin da ya ga dama zai amsa maka ba lokacin da ka ga dama ba a gani Ehe, kar ka roƙi Allah ka ce har yanzu ba ne ba ni da na yi bugu amma ban ga kumburi ba Ehe, wai dafa laulau na malaulau ai annabi Musa da ya roƙi Allah ya halaka Fir'auna sai da aka yi shekara arba'in Fir'auna yana walwalansa kamun a halaka shi to saboda haka shi Allah sai yadda ya ga dama ne shi yasa ce in sha'a idan ya so eh, sai ya wadatar da su daga wato falalansa wa qad annahumullahu kuma haƙiƙa Allah ubangiji sai ya wadatar da su mutanen makka fil futuhi da wato buɗi da jizyati da karɓan wato eh, jizya shine haraji a wajen mutane ta zama ahli san'a sai mutanen yaman suka musulunta wa jidda da mutanen jidda wa tubalata da mutanen tubala eh, mutanen da suke kewaye da ƙurashawan gaba ɗaya sai suka musulunta ka gani sai suka akan taso da abinci daga yaman ba za a tsaya ko ina ba kuma ko kana so a sayar maka ba za a sayar maka ba wallahi sai an kawo makka shine fa sawfa yumlikum Allah min fadli in sha'a din ka gani shikenan wa jalabu ilayhim nira sai aka rinka kawo musu abinci aka rinka shigo wa mutanen makka da abinci wa sarifu arindabi aishin sai suka zamanto cikin mafi saukin rayuwa to kuma har yau ya tiya haris iharan gadan min kulli makan to wannan kenan idan mutum dan kasuwa ne ya dage da wannan ya tiya haris iharan gadan min kulli makan eh kullum a yi shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya wannan kenan Mm, sai Allah ya wadatar da su da wannan arziki arzikinsu yana zuwa musu ta ko'ina daga kowane wuri to shine ya tiya ha rizqu ha rangadan min kulli makani da sauki kuma to kai man kana son kasuwar ka tayi sauki to ka dage da wannan addu'a yawa a dinga yin wirdinta to alhamdulillah ah, haka ne ko to inna Allah lallai Allah alimun masani ne hakimin kuma mai hikima to alhamdulillah za mu dakata a nan don mun ma ya wuce wurin da za mu abun nan tayin ya yi kusan sha biyu da kwata alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka karanta bisa kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya saba wa malamanmu da alheri Allah ubangiji ya ji ɗan iyayenmu ya gafarta musu kiramtansu na manta na gida